ai tuntuɓa harshe na ce surar fatiha aya sha ɗaya amma ne ta maimaita ana nufin aya bakwai aya bakwai aya bakwai surar fatiha ba aya sha ɗaya ba ne aya bakwai ne irin wannan kuma mutum ya ji malami ya yi tuntuɓe irin wannan sai a sanar da shi a lokacin saboda ana ɗauka kuma maƙiyanmu suna da yawa wani ma zai je zage ka akan wannan wanda kuma abu ne da kowa ma ya san shi kenan wala Allah tuntuɓe ne na harshe Allah gyara mu wani lokacin kana kana kana tuno wani abun haka kana so ka bada wani abu to sai wani abun sai zo ya hau harshen ka sai ka bada to wannan nufin aya ta aya bakwai ne ba sha ɗaya wannan ya ce da Allah ina maka addu'a Allah ƙara maka lafiya don Allah a ce maka min da addu'a akan wata larura da take damuna ya rabbi Allah ka yaye masa ka yaye mana duk wanda yake da wata larura ko yake da mai larura Allah ya yaye mana gaba ɗaya da ba mu lafiya kuma muna buƙatar addu'a ta musamman daga bakin ku akwai daga cikin iyalanmu da ba su lafiya suna asibiti a kwance da musu aiki muna fatan Allah sa a aikin lafiya kuma Allah ya warkar da ba musulmi gaba ɗaya lafiya wani dan waye ce su ɗalibai ne suna son su rinka yin karatu a wannan labarari maktabar shek jafar rahimahullah eh kofa a buɗe take duk wanda yake so yana so da ya rinka zuwa ya karatu to ba zai a buɗe ta haka kai tsaye ba tare da wata ka'ida ba kuma ana buɗewa din wala Allah baka san lokacin da ake buɗewa bane to sai ka zo ka ba da sunanka da kuma ka karɓi takarda da za ka cike cewa kai ɗalibi ne da'iman da za ka rinka zuwa in kwana ma ka ce za ka yi za a iya baka makulli a kwanta kai ta karatu akwai maktaba a nan labirari akwai littattafai da yawa a nan saman banɗakin nan da ɗaliban ilimi wanda suke so za su rinka shiga wanda ba sani ba mun sanar da haka za a samu ɗaya daga cikin ladanan masallaci sai a ba da suna ɗin sai a ci gaba da amfanuwa akwai littattafai masu kyau sosai da na wakafi ma na wasu waɗanda Allah ya masa rasuwa akwai ɗaya daga cikin abokanan Dr. Nazir Aleru wanda yake garin aliru ya rasu iyalansa suka yi wakafin littattafan nasa gaba daya suna nan cikin maktaba ɗalibin kulitul hadis ne a jami'ar musulunci ta madina da kuma sauran littattafai masu yawa akwai kuma wata maktaba ta littattafan shan gafar ɗin a gidansa ce kuma a nan bayan masallaci shi kuma shi ma ɗan wanda yake da sha'awa zai shiga ya amfana da littattafan shak ɗin to shi ma akwai ka'ida ta zuwa amfana ɗin sai a tuntubi iyalan sai a ji hanyar da ake bi don amfana da littafin ciki Allah kana da wannan ce Allah ƙara maka lafiya da nisan kwana mai albarka ina neman addu'arka da ta yan uwa na cike custom service ina fata Allah ban dacewa Allah ya datar da kai Allah ya taimake ka da kai da duk yan uwa masu neman aiki Allah ya ba ku nasara ma Allah sa idan kun samu aikin ku taimaki musulunci da musulmi ina so na bada shawara akan matsalar aiki a ƙasar nan ƙasar nan da yawa lalacewar da ta yi yawancin ku ba ku sani ba lalacewar ya wuce biyan da kuke tsammani lalacewar ya wuce biyan da kuke tsammani amma dai ana ta addu'a na fatan Allah ya gyara kar wani ya dogara da wani aiki na post ko wani aiki ko wani ofishi na gwamnati ya ce wai dole shi a nan zai yi aiki in bai samu wannan ba ba zai yi ba za ka iya mutuwa ba samu ba don yanzu ba cancanta ba ce galibi hanya ne hanyar ma babbar hanya ana sanarwa ana jarrabawa ana sanarwa online online online ana yi kaɗan ne waɗanda suke da rabo suke dacewa idan Allah ya riga yanka rabansu dole a basu amma labarin bai da daɗi ku nema kar ku ƙi nema tunda ku 'yan ƙasa ne kuna da hakkin kuma ku nema kuma ana buƙatar ma'aikatan nan yanzu misalin ɗan sanda yana daga cikin aikin da aka fi buƙatarsa a najeriya a ɗauka shine 'yan sanda don ba su da yawa inda za ka gane ba su da yawa ka duba yawan unguwar sai ka ga police station nawa ne a ko'ina kuma yawan jama'ar ku sai ka ga police station nawa ne to kuma in ka je police station ɗin ka sa a baka list ɗin 'yan sanda za ka iya tarar da katuwar police station yan sandan ba su kai mutum arba'in ba ko hamsin duka gaba daya shi yasa yanzu yawanci constabulary ake da yara ne za ka gan su an ba su kayan yan sanda sun sa falmaran kamar yan sanda amma ba yan sanda ba ne saboda gwamnatin ta lalace ba ta iya ɗaukar yan sanda sai a ɗauki wanda bi da karatu kuma bi da training da ka constabulary zai iya ɗaure ka zai iya maka komai zai iya duk abin da zai maka akwai gurin da ma gaba ɗaya ma ce ko ne duk su ne kai amma ni da kai da ba mu sani ba ba za mu gane ba ɗan sanda ba ne ba amma yawancin su ba ɗan sanda ba ne ba ina nuna ba sa ba da gudunmawa ba a'a suna ba da gudunmawa Allah musu albarka kuma yawanci constabulary masu neman aikin 'yan sandan ne ba su samu ba suka yadda ba shiga aikin haka za ka gan shi da nufin kamar ɗan sanda shi ɗan sanda dama abokin kowa ne suna da karamci sai su ta ba da yunifom ɗinsu a yi ta sawa irin nasu amma dai akwai 'yan bambance-bambance da za ka iya ganewa to me yasa ita gwamnatin ba za ta ɗauke su aikin ba me yasa su ba 'yan ƙasa ba ne tunda har an yadda za su iya aikin ɗan sanda ta mesa ba za a ɗauke su ba a yi kwamfamin ɗinsu a ce duk wanda ya aikin constabulary na kaza ya shekara kaza ya samu kaza ya zo da abu kaza da award kaza za a ɗauke shi aiki to yawanci shi ne babu su ɗan sanda ba su da yawa mun ana so a je a yi research a ga guda nawa ne duka najeriya gaba ɗayanta to kuma ɗan sanda shine mutumin da yake shiga cikin mutane yau da gobe yake gane masu laifi da an samu matsala shine mutum na farko da ake zuwa akai wa laifi to to babu su yasa ko zuwa za a yi a maganin wata barna sai kaga ba za su iya zuwa in barayi ne suka zo suna fashi sai a ce a kira yan sanda to guda nawa ne yan sanda mutum nawa ne yake dutin dare kwanan nan mun yi zama na musamman da mai girma kwamishinan 'yan sanda na wannan jiya ta kano sabo ne aka kawo shi kuma gaskiya ɗalibin ilimi ne mai addini sosai don da ya zo ya ce shi bai zai gana da kowa ba malaman addini yake so ya gana haka yi ta bin malamai gida gida yake bi a haɗu malamai a can aje ya ce a gaya mai duk abin da ake so ya kuma faɗi haƙiƙani yadda aikin yake ya nemi addu'a ya kuma nemi haɗin kai kwamishinan 'yan sanda na jihar kano ɗin yana ƙoƙari kuma daga zuwansa ya ba da gudunmawa sosai za ku akwai canje-canje sosai an samu wasu fitinannun yara da suka addaba mutane suna kashe mutane suna abubuwa za ga an samu nasara sosai a kansu to amma magana ta gaskiya 'yan sandan ƙasar nan suna buƙatar taimako 'yan siyasa ku ji tsoron Allah ga yara suna zaune sun gama jami'a ba sa aiki wani ya gama diploma baya aiki ya gama NCE baya aiki ku dauke su yan sandan nan ni za ku rabu da shi wallahi akwai waɗanda in za a dauke su a ba su albashin dubu ashirin ashirin a wata wallahi za su yadda in dai sunan su ya shiga federal government su yan sanda ne sun yadda koda daga nan zuwa shekara nawa a ƙara musu albashin za su amma babu to ya ƙasa za ta zauna lafiya haka sojojin su ma guda nawa suke ka je ka ga ƙasashen da suke da yan sanda abu ɗaya zai in abu kaza in ya faru billahi alazim za su iya zubo yan sandan da za ku gansu kamar kamar mutanen unguwan ne yawan su motoci sai su zuba mota ɗari ta yan sanda ɗari a ɗan guri ƙarami duk inda aka ci gaba haka suke kuma a nan nan afirka akwai inda suke da wannan amma mu banda mu a najeriya haka don allah a taimaka yaran mu ɗin da suke neman aikin nan a ɗauke su haka custom haka immigration duk post din nan gaba ɗaya ba wanda aiki bai musu aiki ya musu yawa kuma ba ba a ɗauka ba su dama a ɗauki mutanen nan da yawa makarantun 'yan sanda ga suna in kaga yaran da suke cikewa suna neman makarantar 'yan sanda wallahi dubban tumatir amma duka duka kwaya nawa za a ɗauka sai ka kasa gane mai ƙasan nan ina take heading to in ba ku girmama tsaro ba kuka taimaki masu jami'an tsaro ba kuka ba su suka ci sosai suka ba su kwasalari mai kyau ku dauke su dewa a ce da an yi wani abu karamin abu bai ba a kai ɗan sanda ɗari uku wurin ya ka gani to amma babu su motocinsu duk inda ka ga motar ɗan sanda a mace take sai kaɗan daga cikinsu haka ne koma ka bane to me yasa wanda ke an ce wai ƙasar ce ana cikin matsi Allah ya sauƙi yanzu wanda zai kama mai laifi a bashi da matacciyar mota ga wani abu da ake yanzu a garin nan shi ma mun gaya mai girma kwamishin 'yan sanda ni ban sani ba wata aya ne a cikin kundin 'yan sanda cewa ba a aiki da daddare ba aiki da asuba duk wanda ya shigo garin nan na kano karfe biyun dare ba kowa kan daga mariri za ka dangana haddawa na in ka ci sa za ka iya tafiya da motar ka ɗari uku ma in tana da baliji ɗari ba kowa kuma yau ka gwada ana samun ɗaiɗaiku kaɗan kaɗan su ma ɗin daidai ka je su a cikin gidansu a cikin motar suna ɗan danne danne wani su in an ci sa'a shi ma yin akwai gidan wani babba ne ya ce a zo ajiye masa su su rinka kwana balantana da asuba ba kowa da haka yanzu a garin nan fashi da makami ake da asuba fashi kun ji na ga yanku wannan wallahi duk wanda zai fito da kudinsa a buhu ko a jaka zai tafi fatauci zai je kasuwar ƙauye ko sayan kayan abinci ko dabbobi ko zuwa siyo wani abu in dai zai bar gidansa ya hau babur din adere sahu ya tafi ya hau ya je tasha yana cikin hadari babba dan ba mamaki me adere sahu ma barawo fashi fa sosai na gaya muku ko anan masallacin mala ibrahim wata rana muna sallah da gudu wani wani ya shako da gudu da asuba ana sallah wai yan adai da sahu ne suka biyo shi dan adai da sahu ne bai barayi kawai sun shiga adai da sahu kawai da makami kana shiga an gane alamar jakar ka fatauci zaka je wani zai tafi Lagos zai hawa motar farko wani zai tafi Ibadan wani zai tafi airport bai da motar hawa malam airport bai da motar hawa bai da kaza fashi wallahi wannan mun gaya wa mai girma kwamishinan 'yan sanda muka ce a gyara muna fatan ya gyara kuma kai ma ka je ka duba unguwar ku akwai babu kuma abin da zai baka tausayi wai sai ga 'yan ale da sahu da asuba amma ba aminci akwai na kirkin a ciki amma akwai tsoro kuma yanzu titin nan fa daga nan fa zuwa gidan murtala wallahi sai amma fashi da makami an fayi ne da yawa daga nan din in ka kuskura ka tsaya a bakin kofar gadar kaya din nan a nan bakin kofar gadar kaya da asuba wai kace zaka je ka hawo motar mariri ko na bilala zai wasu za su iya zuwa da mashin ko su kana cikin mashin din su turo ka su kwace ko kuma su su bige su me yasa saboda babu jami'an tsaro to in ma akwai su ba su da lafiyayyun motocin da za su rinka zagaya irin motar yan sanda irin karan nan babu me yasa an ƙara kuɗin mai shi ma DPO bai da kuɗin da zai bayar tsaro ya yi rauni da wani dan fashi da makami ko wani barawo zai iya zuwa ya shiga gida da daddare duk operation da zai fito ya ba hanya ba abin da zai same shi ko ba wanda zai shi wani sun shiga gidansa ana taɓa wuta ya har ba su harba yana rike da waya yana oga suna ciki ba ce muna zuwa ka ci gaba da babata muna zuwa ya ce har ya gama ɓarin wuta ba su zo ba wani dan uwa ya ce ma ya ba za su samu zuwa ba me yasa suna da uzuri ba mamaki motar su ba mai ba mamaki ba mamaki ba mamaki ko kuma sun yi kaɗan in sun tafi sun bar police station ɗin wa zai zauna babu da aka yaran nan da suke neman yan sandan nan ku ɗauke su muna fatan shugabannin yan sandan nan da yan siyasa su ji wannan labari a ɗauki yaran nan aiki yana cikin hidimar da za ku yi a siyasance ku taimaki mutane ku ɗauki yaran nan aiki ku ɗauke su su ba da tsaro a ƙasar nan kuma wani lalacewa wani lokacin in iskan gari barayin yan daba yan shaye-shaye sai ga duk su an ba su kwansa bula da kan na yi musu rashin kunya sai dai su zabge ka da mari daman dan iska ne ya saba da iskancinsa wai da tunanin tun da dan iska ne bari a sama masa wani abu to mutumin kirki baka dauke shi ka sa shi a sana'ar ba shi ka bar shi a zaune wancan kuma mai barna kuma ka dauko shi ka ba shi dama Allah gyara so kar wani ya dogara da wani abu guda daya ka nemi can ka nemi can ka cika immigration ka cika custom ka cika dan sanda ka cika wane ne duk abin da ya bullo kawai kai dan Najeriya ne je ka in Allah ya ce muke samu sai ka je in baka samu baka koma gona akwai daji da yawa a Kano je ka nemi jari ka ci noma dan dole sai ka survive wannan yace yana yin azumin sittu shawwal yayi guda hudu a jere sai rashin lafiya ya kama shi sai daga ƙarshe sai ya kama zai yi sauran a sai ya hada da ranar juma'a da niyyar ya yi juma'a da asabar sai bai samu ya yi ranar asabar ba amma ya juma'a ta shi kuma an ce ba a keɓance juma'a da yin azumi wannan baka cikin laifi ai ba ka keɓance juma'a ne don girmama ta ita juma'a ba ne ba azumi ne mai sababi azumi ne mai dalili da haka babu laifi kuma ba ka shiga cikin hannun keɓance juma da azumi wannan ya ce da Allah a ja hankalin wasu mutane in sun zo sallah duk sauran sujada su sai su yi ta a gurguje amma ta ƙarshe sai a daɗe a sujada ƙarshe wannan bid'a ne a cikin sallah kuma baya cikin karanta wa salaf ko dai ka equalizing ɗinsu duk ka yi su daidai ba su da tsawo ka yi iya na sauke farali ko kuma ka yi su masu tsawo ma'ana abin da nake son ce ba wani nassin da ya ce sujjadar ƙarshe ita tafi cancanta a yi mata addu'a mai tsawo babu sai dai kawai in kuma faɗowa ko incidence ne faɗowa abin ya yi wataƙila ka zo ƙarshen kuma wata buƙata ta zo maka masu yawa ba wai da niyyar ƙaware ita wannan sujjadar ƙarshe ba wannan kuma babu laifi tun da dalili ne sababi ne ba haramta maka kai addu'a ko wace sujada ba amma ka keɓance sauran sujudodi ba za ka yi wata addu'a ba sai ta ainihin wato ƙarshe wannan ba daidai ba ne ko kuma mutum ya zo wai yana raka a tanin fajiri sallar da ake so a yi ta a gaggauce sai ya kafa sujada ya tabgawa kuma raka a tanin fajiri yake yi sai halli man ya zo an tada ya kama bai gama ba yana kan sujada in har raka a tanin fajirin yake yi in har raka'atan fajr yake yi to wannan ba daidai bane kuskure ne dan ita raka'atan fajr an ce ita ce sallar da annabi ya fi yin ta da gaggawa har ma Aisha take cewa ce ake shin ma ya karanta Fatiha ko bai karanta Fatiha ba so kullum idan mutum zai abu yayi koyi da sunna kada ya zo ya abin da yake na ra'ayinsa ko son zuciyarsa ko abin da ya ga ya dace masa kawai ba wai ya dace da shari'a ba wasu kuma wani idan sun zo masallaci sai su ware kansu ba sa shiga sun daga ana sallah amma su sun samu wani guri sun rike a nan kawai za su tsaya sahu bai cika ba sun kama wani guri duk wanda ya sallah shi shi kadai a bayan sahu bai da sallah ai kama gaya masa ɗan ka ce malam ko ka shigo ko ba ka da sallah ko kuma ka je ka kamo shi ka jawo shi in karami ne ba babba ba at-talibu bil fi'li kenan ka karanta da shi kuma ba daidai bane masallaci irin na sunna ba na gargajiya ba kawai wani mutum wai kowa je ka bara sallah inda ya ga dama ba daidai bane shine kuma amfanin yan agaji a cikin masallaci in za a tada sallah kowa ya zo ya so sai mai larura ko mai wani ciwo mai larura wani yana da wani ciwo ta kila mai doyi ko yana da wata larura wannan kaga larura ce ta tsaye da shi ina fata ana fahimta amma banda mai cajin waya mutumin da ya jona cajin wayansa a ƙarshen sahu saboda akwai wani gurin caji mai kyau sai ya kabbara tun da ya san masallacin yana cika haka zai tsaya shi kadai sai sahu ya iso shi shi ma wannan wata sabuwar bid'a ce kuka kirkiro irin wannan sai wani ya taimaka masa don kare asarar sallar sai ya zare cajar da wayar gaba daya sai ya dauko ta sai ta zaga ya biyo ka to in ya biyo ka sai ka sa masa ita a sahu sai ya sallasa Malam Ibrahim duk kuna yi anan ko? Ga Malam Ibrahim shi yake musu da ya ga an kabbara da caja sai ya ɗauko cajar da wayar sai ya taho sai ga mai sallah ya yana dab dab dab ya biyo to Allah mana afuwa Allah sam wai kurame ne suke tambaya wai ba su iya karatun alkur'ani da larabci ba ai akwai ilimi na zamani da aka samu ci gaba da a koya wa kurma karatu da haka za a koya musu yanda zamani ya zo da shi ake koya musu magana ake koya musu kaza shi ma a karantar da su a koya musu to ai su suna da uzuri suna da larura me ka ce me haka haka me ke oke haka larura kenan haka mana akwai larura to uzuri fa uzuri haka larura kuma haka wannan gaskiya ya kamata Allah ya hore maka Allah ya sa albarka kun sauna mamaki wannan fa duk abin da yake turanci fa yake wai wannan hakan ket ket ket din nan english ne yake
hakan da kai excuse kenan da kai haka wai excuse ko haka fa disability disability eh yan wato gwanda da kuka tambaya me yasa ba a yi da hausa ci bayan mu ci bayan mu yanzu misalin muna da makafi suna zuwa sallah a nan dinnan qur'anan kun ga qur'anan makafi to su ba musulmi bane akwai qur'anai bugaggun qur'anai na makafi akwai yanzu in makafo ya zo nan masallacin shi ban da shi kenan eh ko daya ai ba a ma san ina ake sai musu to makafi har daura ake musu koyon karatun qur'ani daura kuma karatu sosai zaka ga da hannun nan nasu suna tabawa suna yi to shi ma yanzu karatun kuramen nan kaga tsabar ci bayan mu turawa sun riga mu sun shige mu ga kurame hausawa amma duk kurma dole ya iya turanci dan inda za a yi mai maganan wannan kurame din a haka inda irin wannan ne to da turanci ne ake ban sani ba ko za ku fara yin na larabci da hausa babu larabci gaskiya sai kasar larabawa babu larabci sai kasar larabawa akwai hausa ne hausa sai na hausa to yanzu kana iya bambance tsakanin na hausa sosai ma su kuma suna suna ganewa da amma yanzu wannan da hausa kake ko da turanci turanci turanci ake kake kuma suna ganewa sun fi gane turanci kaji kuramin sun fi gane turanci akwai aiki fa ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين